أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومقداره العظيم الحديث التاسع عشر حديث التاسع عشر نقوم ترى عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال an karɓo daga baban abbas shine abdullahi dan abbas ya zara tabbata a gare su shi da mahaifin shi duka al-abbas amma annabi sallallahu alaihi sabon ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ala ya ce kuntu kharfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman na kasance bayan ma'aiki bayan annabi sai da mutala tabbata a gare shi wata rana na'am faƙala li sai ce mini wani harfan ne kamar yana ina tuna inda kita kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya irin annabi sallallahu ya hauda shi saman dambar da yake a kai ya hauda shi daga bayan shi shine radifa nun a wata riwaya faƙala sai annabi sallallahu ya ce faƙala li sai ya ce mani ya gulam ya kai wannan yaron inni wa'allimuka kalimatin ni zan sanar da kai wa'ansu kalmomi ifazillaha ka kiyaye Allah ya fazka Allah ya kiyaye ka ifazillaha ka kiyaye Allah dai tajirhu tijahaka za ka same shi dabara da kai idza sa'alta fas'alillah in ka tashi roko to ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in ka tashi neman taimako shi ma ka nemi taimakon Allah wa alam kai sani annal ummata cewa al'umma baki ɗayansu da wijtama'at da za su haɗu ala an yanfa'uka bi shay'in abta cewa za su amfane ka da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah ta'ala lak to ba za su iya amfana ka da komai ba sai da abinda da hakika ya riga Allah tabar Allah madauki sarki ya riga ya rubuta shi gare ka dama Allah ya riga ya rubuta wannan naka ne to da shi kawai za su iya amfana ka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in yau kuma al'umma baki daya da za su haɗu afsa cewa su cuta maka da wani abu lam yadurruka ba za su iya cuta maka ba illa bi shay'in sai da wani abu wanda karka tabahu Allah ta'ala alayka wanda Allah madauki sarki ya riga ya rubuta shi a kanka dama zai same ka rufi atil akalamu wa jaffatu suf an doke alƙalma a takardu sun bushe duka wannan nuni ne zuwa abinda hukumci ne wanda aka daɗe da yi an ce Allah ta barka ta'ala ya rubuta duk abin da za a yi da zai wakana har zuwa tashin kiyama shekara dubu hamsin kafin a halarci sama da ƙasa a rufi a tilakalam in rubutu ne ake kai za ka yi tsammanin tun da ba ƙarin rubutun ba za a iya juya wani abu a canza wani abu da wani abu in kuma an ɗauke alƙalin mato kuma sai rubutu yanzu ne aka ɗauke ta wadda ba ta bushe ba tana iya yana iya shahewa to jafatu so takardun sun riga sun bushe rawu turmizi Tirmizi ya rawaito shi wa kala yace hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa fi riwayati ghairi Tirmizi a cikin riwaya ta wani Tirmizi sai yace fazillah tajru amamak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abdullah ibn Abbas fazillah ka kiyaye Allah tajru amamaka zaka same shi gabanka ta'arraf ila Allah ka nemi an fasara mu da cewa ka nemi taimakon Allah amma kuma ta'arruf ila kaman tawaddud ila ne ma'ana ta'arraf ila Allah ka nemi Allah ya san ka ne ta ta'arraf ila fulan kana neman za ka da mai kaiwa ne ne shi ne ta'arruf ila to amma shi wannan wato sanin wa ka sanar da Allah wa yake ka sanar da Allah tarraf ila Allah ka nema ka sanar da Allah kanka shi wannan sanin an ce daga bawa zuwa ga Allah guda biyu ne haka na shi ma sanin da Allah yake ma bawa guda biyu ne a ta'arraf ila Allah ka nemi sanin Allah kuma ka sanar da kai Allah ka nemi sanin Allah sani na farko na tabbatarwa akwai Allah na imani da shi yawa ka tabbatar da samuwar shi kuma da ka ba da gaskiya da shi wannan abin da ke bangaren ka na farko kenan na farko kenan na biyu kuma a neman yardan Allah Allah tabaraka ta'ala ka yi abin da zai kasancewa kana da kyakkyawan suna a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi ko da yi wa Allah tabaraka wa ta'ala abinda Allah ke so ne a can sai muka samu a cikin hadisi kursi da yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta hatta uhibbahu wal insa alani zuwa wato وليس على هدني كتاب وليس على يمين أوتي أنا ولا إليس أزينه وإذنه كده to wannan irin wannan neman sanin irin wannan nuna da ake cewa wai ta arraƙi Allah ka ka nuna ka nemi sanin sanayya ta Allah to irin wannan sanayya ce ake cewa mana ka yi ka ka yi yanda Allah ke so ka bi Allah ka karkata zuwa abin da Allah ke so baki daya to in kai haka to lokacin ne a shi ma kuma ta'arraf ila Allah fi rakha'i a lokacin da a cikin halin yalwa in kai haka ya arifka fishi da Allah zai san ka a cikin tsanani lokacin tsanani to shine ina cewa sanin Allah shi ma guda biyu ne akwai sanin Allah na yanda Allah shi halicci komi halicci kowa yahi kowa yahi kowa sanin komi da kowa Allah tabaraka wa ta'ala wannan sani na warko kenan to akwai kuma sani na kyautatawa da yin luɗufi da rahama yawa to wannan shine kuma ake hudi a nan in ka kai ma ka nemi Allah ya san ka ta hanyar kyautatawa da biya ga Allah tabaraka ta'ala to haka Allah tabaraka ta'ala shi ma zai san ka ta kyautata maka da taimakonka da tsamo ka kowane lokaci ka shiga cikin wani kunci kamar da ida hadisi ke cewa ya arifka fi shiddati Allah zai sanka a cikin lokacin da kake halin cikin tsanani wato Allah zai taimake ka a halin tsanani shine ke cewa an fasara mana ka taimaka ta arafa Allah ka nemi taimakon Allah fin rakaya cikin yalwa ya arifka fi shiddati zai taimake ka a halin tsanani wa alam kai sani annama akhtaka cewa duk abin da ya kuskure ka lam yakun li yusibuka to daman da ya kasance dan ya same ka ba wa ma asabaka abin da kuma ya same ka to lam yakun lam yakun li yukhti'aka bai kasance ba dan ya kuskure ka da abin da kaga ya same ka wato da sai ya same ka Allah ya rige hakan ne ya kadara to alam kai sani annan nasara cewa shi cin nasara ma sabr yana tare da hakuri wa annal faraja ma al karbi kuma yayiwa tana tare da bakin ciki wa annama al usri yusra kuma ka sani cewa kunci tare da kunci akwai sauki wanda dukansu a zahirin abinda bakaken suke fata suke nunawa kenan kamar da muka saba muna faɗi muna jin daɗin sauraron maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wannan magana ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kai mai ji da kai ake ya gulam inni wa'allimuka kalimat sulubi na maki sallallahu alaihi yaro ne karami shi abdullahi bin abbas abun mamaki wannan abin da hadisin nan ya kunsa wa wa'ansu gimshikai ne a cikin imani da bada gaskiya da Allah tabaraka ta'ala amma kashi ya gulam yaro ne ake faɗa ma wannan kuma zai iya za iya fahimta cewa ashe za mu iya tarbiyyantar da yaran mutum suna ƙanana a kan wa'annan abin da hadisin ne ya kumsa na dogaro da Allah da kiyaye Allah kamar da za mu gani mai kiyaye Allah da kuma haƙuri da neman sauƙi da yayewa neman mutum ya saba da duk kofa kofa Allah tabaraka ta'ala duk abubuwan da je hadisan nan da hadisin ne ya kumsa masu yawan nan a za a iya tarbiyantar da yaro a kansu tunda haka hadisin ya fara da ya gulam inni wa allimuka kalimati ihfazillah ka kiyaye Allah ya faska wannan kiyayewa kiyaye kiyaye Allah shine ka kiyaye dokokin Allah tabaraka ta'ala inda Allah ya ce a yi a ganka kana yi inda ya ce a bari a ga ka kiyaye ka bari abu na farko doka ta farko sallah wannan wanda kake wanda mutum ya kiyaye wanda in mutum ya kiyaye ta to shi ma Allah tabaraka ta'ala zai kiyaye shi kiyaye sallan nan a kiyaye yin ta a lokaci musamman in maza ne kuma a kiyaye yin ta cikin jami'i a kowa da kowa dai kiyaye kuma a kiyaye yin ta kamar yanda aka so a yi ta ba yanda mutum ya ga dama ba ba haka na mutum bai ba ruwan shi da addinin shi ba bai tambaya bai zuwa ma inda ake kwatanta yanda addini yake kawai dai haka nan ka ga dai an ako kaga ka tashi kaga mutane suna yi ba ruwanka da kawai haka na shi ma za ka kawai da kawai da wannan to shi ma mutum da kiyaye ba saboda muhimmancin abu ya kamata mutum ka nema ka ji waya ne ake sallan nan ka san komi na sallan to ka kiyaye ta wanda ya kiyaye ta ihfazillah ya faska in ka kiyaye Allah sannan da duk wasu dokoki da za su biyo baya na umarni da hani duka kiyaye ka kiyaye Allah a cikin wannan to in ka kiyaye Allah a cikin wannan Allah zai kiyaye ka ana ba labarin wani dattijo mutum ya tsuwa ana ganin ya tsuwa sosai a ran nan sai ya wata irin tuman ya haka ya zabara ya tuma shi aba yawa ba malam ya tishi da kai kana wannan yaya za ka yi wannan ka je ka jawo mutane kuma wani abin gaka ya ce a ina ya ce wa'annan gaɓoɓin mun kiyaye su mun hana su saɓan Allah suna tun muna ƙanana yanzu Allah ya kiyaye mana su bayan mun girma mun kiyaye su muna ƙanana saboda haka gashi Allah ya kiyaye ya kiyaye mun su bayan mun girma wannan wato ana fahimta cewa ba ma ba ma sai wato Allah yana kiyaye zahirinka yana kiyaye batsininka hazihi yake haka haka haka latije ne ce yace hazihi jawarun hafiznaha عن المعاصي في السجر فحفظها الله فحفظها الله alaina fil kibari mun kiyaye ta daga sabon Allah muna kanana sai Allah ya kiyaye mana ita fil kibari bayan mun girma sabon sabon wannan kuma a sashen bayan Allah managarta magabata sai ga wani dattijo tsoho yana roƙon mutane sai ce inna haza inna haza ضعيف ضيع الله إن هذا ضعيف ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره yace wannan da kake ganin shi mai rauni ne ya tozartar da Allah wato a tozartar da addinin Allah ya kiyaye Allah ba fi sigari a cikin kurciyarsa saboda haka Allah shi ma sai ya tozartar da shi a girmansa a bai kiyaye Allah ba yana karami tsara gashi shi ma Allah ya Allah ya kyale shi yana babba to wannan kuma sanin akwai maganganu da yawa da bayan Allah suke cewa duk wanda ya kiyaye in ka kiyaye Allah Allah saboda shi wato shine fiyayyen masu sakamako shi zai ma sakayar da zai shi komi na Allah ya fi na halitta baki daya sakai da zai ma ba irin ta dan adam bane ba ka kyautata mini bari in kokari in kyautata ma to Allah ba haka bane ba suna cewa Allah yana kiyaye bawa da in yi saboda ya zan bawa bawa na gari bayan mutuwa shi Allah sai kiyaye shi a cikin zuriyar shi kamar yadda ya zuwa cikin suratul kaf da Allah yake faɗi duka wato su annabi Musa da da Khadir sun yi sun tsaye da ginin nan saboda ni wa kana abuhuma saliha wannan marayin an taimaka musu wannan ginin da aka yi kai ya ruguje a abin da aka aje musu a wasa shi shi kawai saboda kana abuhuma saliha ne babansu ya kasance mutumin kirki Allah ya kawo wasu bayan Allah da su su a taimaka ha abin nan ya abin abin da ya bari su same su saboda haka an ce sayyidul musayyib yana cewa ɗansa la azidanna fi salati min ajlika raja an an uhfaza fik kuma talazil aya wa kana abuhuma salihah yace wallahi sai na ƙara zan yi ƙari a cikin sallar da nake yi saboda kai yace ma dan shi saboda ƙaunar ina ƙaunar a kiyaye ni a cikinka Allah ya kiyaye ni a cikinka ma'ana Allah ya taimake ka saboda abin da nayi abin da nayi wa Allah to Allah na san zai zai ba ni kai ba har kai kai kai kai kai kai dana sannan sai kawai karanta wannan aya dan ya kasance ga wai ga hujja wa kana abuhuma salihah an ce Abdullahi wato Umar dan Abdullahi yana cewa ma min mu'minin yamutu illa hafizahu Allah fi aqibihi wa aqibi aqibihi ba mu'minin da zai rasu sai Allah ya kiyaye shi a cikin a cikin ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa ba to wannan in kai in mutum ya aikata abu na gari kenan ba to shine ihfazillah ka kiyaye Allah ya hafazka ihfazillah tajidhu tijahaka wannan koko tajidhu amamaka wacce riwayin nuni zuwa wato ma'iyya ta Allah tabaraka ta'ala ita ma ma'iyya ba wacan Allah tabaraka ta'ala yana tare da ko yana tare da halittar sa baki daya da irin wanda yake cewa wa min najwa wa ma yakunu min najwa salasatin illa wa rabi'un wa la khamsatin illa wa sadisuhum har ya zuwa karshe wannan huwa ma kuma ina ma kuntum duka haka ne to kuma ma'iyya akwai ma'iyya ta taimako ta irin yanda irin yanda a maza suna ke cewa ma zannuka bi sunan Allahu salisu huma a koko a wanne ne nake nake nema la ta hazin inna Allah ma'ana ma zannuka bi sunan Allahu salisu huma sai annabi sallallahu alaihi wasallam la ta hazin inna Allah ma'ana me kake zato lokacin da sai na Abubakar hankalin shi ya tashi kice da za su jiba ya Rasulullahi da za su jiba kasan kawon su da sun gamu in sahaba me kake zato da mutun ji wanda Allah ne na ukun su wannan ma iya kenan ko ko can da Allah tabaraka ta yake cewa annabi Musa da da da annabi Harun la takhafa innani ma'akuma asma wa'ara ko ko inda yake cewa qala kalla inna ma'iya rabbi inna ma'i rabbi sayadin shi ma insha Allah Musa wannan duka ma'iya ce wadda ba ɗaya ce ba da wadda da sauran ma'iya Allah na tare da ko duka halitta ba gida amma wannan taron tare ce wadda in aka ce Allah na tare da kai to shikenan a shikenan babu wani abin da kuma babu wani abin da zai iya cuta mu an ce wani ba Allah ya rubuta wa dan uwansa wasiƙa abinda sa cikin ta yace fa in kana fa in kana Allah ma'aka faman takhafu wa in kana alayka faman tarju wai in Allah ya kasance tare da kai to waye kake jin tsoro kuma in ko Allah ya kasance a kanka yanzu Allah kai yake nema to wa kake kauna kuma kai waye zai tsirtar da kai babu shi to shine wannan kaunan wannan kasance wannan ifazillah tajirhu tijahaka ifazi koko ifazillah tajirhu amma maka irin wannan kiyaye wace in ka yi ma'ana ka kiyaye Allah ka bi Allah ka bi dokokin Allah to za ka samu Allah tare da kai babu wani abin da kuma zai iya cuta ma in kuma ba haka ba in mutum ya kiya a lokaci daman kamar da zai zo kuma ce tare fi Allah ya firra ka'i in mutum ya bari sai lokacin da abin ko ko ba ban zo ga wurin ba mun da gurguje ne nake so da mun ne sharhi ne sama sama yana cewa ya fadla tijiru tijaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah an ce wannan an dauko shi ne daga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda addu'a huwa ibada eh kamar da suka hadisi ita addu'a ita ce ibada a iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bautawa to wannan wannan roƙon wannan shine ibadan wa iyyaka nasta'in shine wa izasta an tafasta indillah in ka tashi roƙo Allah ne abin roƙo Allah yana wushi da kai ba in baka roƙonsa Allah shine kohohin baiwarsa buɗe suke ko dare ko rana jira ake kau ka ce ya baka ya baka tabaraka ta'ala amma dan adam sabanin haka ne idza sa'alta fas'alillah akwai cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya a ko da wani abu na duniya ne ba za su tambaye ba za su taba tambaye kowa komai ba mu baya suka ma annabi suna kan haka akwai sina abubakar cikin su akwai abu zarri gifari a cikin su wanda su aka ce sai da kai kora bulala su ta haɗi suna saman kora kunyi ko na ba haka ba su ba sun ce maulimi ko ba sai su sabko da kansu su doka da kansu saboda tsaban dogaro da rashin dora mutane kallafa mutane wasu abubuwa wa alam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allah ta'ala lak wannan shi ma wani abu ne wanda zai ƙara wa mutum zurfin imani ka sani duka al'umma baki ɗaya da kowa da kowa wai so ke amfani ka da wani abu ba wai ba abin da za a iya amfana ka da shi abin da mun Allah ya riga ya rubuta da mun naka ne haka nan sun fi haka kuma da za su taru sai za su tamam to ba abin da su iya ma sai ba abin da zai samu ka sai abin da Allah ya rage ya rubuta shi kula ma zai same ka to mutum ya san haka me zai tada mai hankali ai sai ya ƙara samun nutsuwa da Allah rufi atul akalamu wa jafatu suf a shine karshen yana cewa cikin wata riwaya kuma ifazillah tajiru amamaka ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda wa alam anna ma akhtaka lam yakun yusibak ka sani cewa da abin da ya kuskure ya kuskure ka to da mun ba zai same ka ba da abin da bai same ka ba kullun yusibana illa ma kataballahu lana to wala wannan ba ha abinda ba abinda zai samun ka sai abin da Allah ya rubuta da mun zai samun ka abinda kuma bai same ka ba ya kuskure ka to da mun ba ta yi ba ya same ka da Allah haka nan ya tsara kuma inda Allah ya tsara haka nan zai kasance wannan yana shi ma nuni zuwa yarda da kaddara ta Allah tabaraka ta'ala a so adaman abu biyu ne abin da ake so nan warko yarda ma yanda yanda ka samu kanka haka yanda Allah ya hukunta ka yarda da hukuncin Allah shikenan a in wannan ta gagara wa lam annan nasara ma as-sabri to kasancewa cin nasara yana tare da haƙuri sai kai haƙuri a in kai haƙuri haƙurin nan duk ko mun daɗe shi abu ne ɗan kaɗan abin da zai biyo bayan shi na alheri ya fi shi yawa sosai wa annal faraja ma alkarbi hakan nan ka yi haƙuri kana cikin baƙin ciki to akwai yayewa za ta zo wa annama al'usri yusra haka nan tare da duk wani kunci akwai sauki yana zuwa wa kullu laylin ba'dahu naharu inji mun shi islamu sallallahu alaihi wasallam duwan dare ma bayan shi ko mun tsawon daren nan rana ce za ta zo bai shikenan duhun kuma yayi duk yanda kake cikin kai hakuri a sai ka sai ka gane lalle ga da kai hakurin nan an ce ba mutum da ya taba yin nadama ba taba nadama akan hakuri mutum bai taba cewa da na sani da ban yi hakuri ba amma dai kullum mutum yana cewa da na sani da na yi hakuri ana gurguje kenan Allah samu dace اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين